لا نسلك لك بالحق ولا هدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أنهما كانت الذين كذبوا بربهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونغفر لهم بذنبهم ونريع الأرض وآمن وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضه فإذا كنت عليه فأتيه باليم ولا تخاف ولا تعبد إلا رعوه إليك وجاهده من المسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله سبحانه وتعالى yace muna nufin mai baiwa ga waɗanda aka raunana su a cikin ƙasa kamar yadda fir'auna ya launa da bani isra'ila ya mai da su bayan duk da za a ɗauki kaya mai nauyi a kira bani isra'il daga ƙarshe aka ba shi labarin za a yi kira daga cikinsu wanda zai zama dalilin mulkin sa shi kuma ce a dukkan bayi na ne da suka yanka su duk waɗannan abubuwa ya za su zama raunana to da Allah subhanahu wata'ala ya nufin ya musu baiwa shi nan sai ya samar da annabi musa a cikin domin haka ne nun mai baiwa ga waɗanda aka raunana su a cikin ƙasa wani jana hunmu musan ya su ayin matan shuwa gabanni ita cikin hamzatai wa ita ita ne ta aliyan ayin matan ko ayin ma yuktada wanda ake koyi bihim da su fil khairi a cikin alkhairi wani jana hunmu musan ya su alwarisi ne masu gadon mulkin fir'auna wani masjidin lahudar arle mu ba su dama mu tabbatar da zuwa kasan misra da sham wani wuri fir'auna mu gwada da fir'auna da hama da wazirinsa wa junudahuma da rundunansu wa fi qira'atin wa yara bi fadli salaniyati wa ra'i shi fir'auna ya gani wa rabu samai wa rabu samai as-salasa wa yara fir'auna wa hama da kenan minhum daga gare su ma kanu abin da suka zamo ya faru na suke tsoro min al-mawludi na wannan dan da za a haifa alladhi yazimu mulkum yazamu mulkum ala yadihi wanda mulkin su zai tafi a hannun mulkin su zai tafi a hannun wa wana muka yi wahayi wahayi ilhami aw manamin ko bacci don wahayi wadda mala'ika ke zuwa wajen wajen wajen mutum kuru-kuru sai zai zama annabi amma idan ba annabi ba sai dai Allah ya masa wahayi in ka ji an cewa wahayi na ila wani motsi to wahayi ne na ilhami Allah ya jefa ilhami a zuciya ga yadda za ka yi ko kuma ya gwada masa a cikin mafarki kamar ma ai magudan zuma wa awon na irin na halin nisa da biyu na jiba da biyu ta wannan wahayin da aka yi wa wuraren musa inda wuraren musa ba annabi ya mace ba annabi ya mace muka jefa ilhami a cikin zuciyar da kuwa mafarki na wani mauludi shi ne don haihuwa almaskur wanda aka ambata wani ya tsoro da wuladatin ya raira wakili ba wanda ya san yadda aka haifi annabi musa sai yar uwarsa maryam muka yi mata wahayi ne ilhami annar da yi karki da mun shayar da shi ba abin da zai faru tunda da suka yi cikin har ana zuwa ana bincike cikin ya girma ba a gane ba har ranar da haihuwan ya zo ba a gane ba yadda Allah ya koyi wannan zai koye mace ɗan ki shayar da shi ba abin da zai faru amma bai za su tale ne in kin ji tsoro a kansa to ba ki min yanni ki je ba ki a cikin teku tekun ne wala ta kafi garki tsoron garka hudu kansa ولا تعتني كالكتبين في دراجه لو كان ولدي إنا رادوه إليه موزام بيدتي قريب وجاهدوه زام بيدتي من المرسلين كما ذلك تأتي قبل سعيد الشيء فأنضع لك سعيد الشيء ثلاثة أشهر kwana wata uku la yabki baya kuka wa ghafa alai ta ji tsoron shi wala an al'adu ta sanya shi a cikin ta buta akwati musulun ta shafa mashi man ayar min dalilin a ciki mummar ta hanyar abincin bilafi a cikinsa wa ga da kado ta kulle shi wa da kado ta jefa shi a bani ne lele lele lele to kamar yadda abin da ya faru lokacin da Allah ce na shayar da shi ba abin da zai faru ta ci gaba da shayar da shi wata uku wata uku ya kare sai goma ya kama ta saboda tsananin bincike ya yi yawa mata masu binciken masu yanka ko daina sai ta ce to bari dai in yi na sake akwati sai ta ce wajen kafin da mai kera akwati ta ce kafin da ina son ka sai da ni akwati ɗan ƙarami wanda daidai ne mai ɗan mara girma haka ya ce me za ki da shi ta ce na haifi wani ɗa ne wani ita ba za ta yi karya ba na haifi ɗa ne ina son koye shi a cikin akwati amma kai amana kar ka gaya kowa sai ai ba komi ta sai akwatin ta dawo gida tana dawowa gida cikin ruga da gudu ya je masu yanka ya ce wata mata mai suna kaza ta zo ta sai akwati ya je ya faɗa musu yana zuwa sai Allah ya ɗauki hancinsa yayyen yayye magana abin ya gagara me kake nufi ne sai koma na bebe sun kenan suka kore shi yana dawowa inda yake kafin da su sai hancin da ya dawo sai ya koma yana zuwa Allah ya dauki hancin yayye magana ya gagara ya dawo na uku sai aka dauki idon ma gaba daya sun kenan sai ta Allah na gane dai abin da ya fi karfi na Allah daga yanzu na yi baka can ba zan gaya ma kowa ba shi kenan Allah ka maida mun da gani na da hanci na zai ganin sai da wani shi kenan ni ko na imani da wani to wani abin da yin mane mahaifiyar Allah ya moka da daddare da shirya shi a kwatu sai maka shimfiɗa sai je ma shi a sai kulle ita kuma shi fir'auna bai taɓa haihuwar ɗan namiji ba sai ya mace ita macen kuma ba ta da lafiya tana da ciwon baras ya kira masu magani duk inda za a nemo magani ba za a samu ba amma an gano abokan cinsu za a samu wani akwati zai zo a lokaci kaza a sa'a kaza a tekun din nan gidan shi na bakin nini ka je ka zauna lokacin na an akwati in aka samu yaron to yaron da aka samu a ciki yawon shi zai warkar da iyarka daidai lokacin suka je zuwa kafa kujerunsu da shi da matarsa asiya suna zaune suna jiran su ga akwati ana nan ko sai ga akwati na dabe yana dabe yana dabe akwati sai ya tsaya ya haɗe a cikin ruwa a jikin wani itace firawun ya ce maza ji a ɗauko akwati aka ji aka ɗauko akwati ana ɗaukowa suka yi suka yi suka yi yanko da ya gagara asiya ta ce a bata da bude ita tana zuwa akwatin sai ta hango wani hasken da ba su taɓa gani ba a cikin akwatin shi kenan ta yi gogayya da akwatin ne hajjen mudu sai ga annabi musa a kwance annabi musa duk wanda yake wurin allah ya samu da sonsa duk wanda yake wurin ita kuma ta ji tana sonsa sai ya nono na buga ta hannun yatsunsa yana sha abinci duk kwanakin da yi daga nan aka ce to a ɗebi yawonsa ana ɗiban yawon aka shafa mai yar fir'auna nan take ta warki shi kenan sai fir'auna ya fara cewa to ai shi kenan sai ita matan da na ce to tun da ba ka da ɗa mai gida ni ma ba ni da ɗa to a sai na an san samiru waladan zai zama ƙuratu ainihin ya zama sanyi lona ya ce anya wannan ba nan nan ne da ake faɗi ba anya ba shi bane to lokacin ita ne wato mai faɗa a ji a wajensa na ce haba mai gida duk wannan abin dai mun daɗe ba mu da ɗa sai yau Allah ya ba mu ɗa kyauta gaban shi zai zama sanyi ido ni yi wa laka sai ce to nake ne kawai nake dai ni ba ne ba manzo Allah ya ce Allahu akbar da ya ce wallahu da ya musulunta da ta ce sai ido na da kai da ce ke ni ba ni ba da ni ne kenan ba ka dako annabi Musa alaihi salam to da kisan kenan ya zo gidan Fir'auna ita Asiya ya zama dan lakin da tana renonsa tana renonsa tana renonsa shi Fir'auna ba duk da haka ya so shi nan nan sai Hama da yace a wazire hanya wannan ba nan nan da ake faɗa ba ne wannan sallar da ake faɗa ne mu kashe shi ya ce a mu kyale shi to wata rana fir'auna yana son ya wasa da ƙananan yara sai ce a kawo masa yara har da annabi musa a cikin jirage da yana da dogon gemu ɗan kwarani shi annabi musa da an zo yana jan gemu fir'auna sai koda mishi maji sai koda mishi maji sai ɗaya sha maji ya kamar ya tuma sai ya kira sai ya ce wannan ɗan sai na yanka shi ne wanda ake faɗa ita yaron da bai iya bambance tsakanin garwashi da dalilo ba kasan dalilo ja ne garwashi ma ja ne ya ce to sai na gani in ba haka ban kai shi a ɗauko garwashi da dalilo aka kawo aka sa a tasa annabi musa ya ɗauki ɗaya sai zai ɗauki dalilo sai mala'iku suka buge shi hannunsa sai ya ɗauki garwashin amma garwashin bai kona shi a hannu ba da ya sa a baki sai ya kona hannun isa ya zama lokacin da aka haife shi sai ce wahalar ukudatar mijin sani ya muka hukawai to abin da ya faru kenan Allah ce za ki ga ikon Allah ya taso gidan fir'auna ana cewa dan fir'auna dan fir'auna to kamin nan tun da an yi cikin dole a samu mai shayarwa annai musa kuka kuka kuka wa zai shayar da shi duk matan da suke gidan duk wanda aka ba shi nonon da zai isha to ita uwar annabi Musa tana nan hankalinsa a tashe ya zai yi ji labarin yaron sai su ce mai uwarsa Maryamu su je gidan Fir'auna su bincika ko kuwa ya sha ji labarin tana zuwa sai daga an yi kirgo kirgo a gidan me yake faruwa ne ai jinjiri ya kasanta ya ki karban nonon kowa sai ta ce ba zan shiryar da ku ban kawo muku mai shayarwa zan kawo muku mai shayarwa zan maku nasiha kawo muku mai shayarwa suka ce je zo da ita sai uwar annabi Musa ta zo ana zuwa da yake kashin ta sai je na kuka tana ba shi mama sai karba sai Fir'auna ya ce akwai tuhuma akwai tuhuma ya aka yi karbi nonon ke ma ya kika yi kika ce wa zaki ce a ina ce nasiha gare ku ba gare shi ba me yasa kika ya karbi nonon shi da ta ni mai dadin nono ne ba wani dan duniya da za a kawo mai sha nono ba ya ce to shi kenan ki zauna nan sarki zai ba shi kuɗi ya ba shi masauki ya ba shi kaza ya ba shi kaza har a yayi yaron ya ce a ba zai ba in dai an yarda in dai gidan mu da shi in ba a yarda ba ga ɗan ku don ta sa musu wahani ne ga abin nan ya ce to ki je gidan ki kullum za a ba shi dinari ɗaya har lokacin da zaki yaye to malamai suka yi ta bincike nan dan bai za ta ciki na ne ɗaya ɗanta ne kuma uwar annabin Allah ne ya za ta ta aka ta ai ba haram ba ne tun da shi kafiri kamar kuɗin gari ba ne shi za ta dinga cin wannan dinari ɗaya ɗaya har lokacin da ta yaye shi ta dawo ga garawa da shi ce guda ɗan kuna to abin da zai faru zai faru shi ne ce وإنا جاء وإنا رادوا ولا تهدري كيف وليك mu za mu bai da shi to ta ta jefa shi a cikin teku ya za a yi ne فالتقله آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولتكفرن يشعرون وأصبح قال أم موسى فارغا إن كادت لتبكي به لولا هرفتنا على قلبها لنكون من المؤمنين فانتقله آل فرعون متى مكان فرعون سكب في النبي موسى bisa kuce a cikin akwati sabiha ta laili wayuwan garin daren da ta jefa shi wa ba'uhu suka ajiye jir'a nabi Musa bai ne dai a gaban Fir'auna wafata aka bude wa akhrija Musa aka fitar da Musa minhu daga akwati wa huwa yamassu min ibhamihi labanan yana tsotson nono daga babban yaransa li yakuna lahum aduwan dan ya zamo gare su a ƙarshen al'amari abokan gaba ya qatulu ya kashe rijalahum mazajan wa zanan yastam'atu abidu nisa'ahum yana rubutar da matansu وفي قراءة بذم الهاء وحسنة وسكون الزاي لغتان في المصدر وأناجم على اسم الفاعل من حسنه أي أحسنه إن فرعون حقيقة فرعون دهامان وزيرسا وجنودهما درندنا سكانوا خالدين ظلموا ما تكسكري من الخلية أي آتين ما تصابهم الله wa uqibu aka azabtar da su ala yadihi bisa hannun annabi Musa wa qalat imra'atu fir'aun matan fir'aun lokacin da ta ga an tsinci yaro ta ga wani irin haske wa kana amma ma awani bi qatli shi fir'aun ya yi nufin ya kashe annabi Musa tun yana jinjiri tare da wani makansa sai ta ce a'a ne ila huwa qurratu aynin li ka bashi tun da ba ni da ɗa kai ma ba ka da ɗa ya zamo sanyi ido na walaka da kai wato akan ce ɗan kirki sanyi ido saboda idan ɗa ya faranta maka rai har abin ya maka daji ka yi kuka to da za a taɓa hawayen wannan kukan za a ci shi da sanyi to shi za laraba suke ce ai wani ƙurratu ainihin in ɗa ya zama na kirki yana faranta mu uba ya ce a ce ai sanyi ido ne wannan hawaye ne sanyi yake badawa karga aka cin wannan in aka samu ɗaɗan iska aka zo da shi ubangiji kunya ya bace da kuka ko ya bata masa rai da za a taɓa wannan hawayen za a ji shi da zafi to wannan ɗan ka bar shi da ni da kai ya zama mana sanyi ido walaka da kai la ta tsatsu kar ka kashe shi a sai an yi amfana ya yi kusa ya amfane mu a wadar da su zahu walalan ko murke shi da fafahuwa suka bi ta domin lokacin tana bari a ji a gaban fir'aun na wahum la yaquluna su ba su sani ba bi aji mata amrin karshen al'amarin su ma abu tare da shi ita kuma uwar annabi Musa ta je faɗa a cikin kogi bata san inda al'amarin yake ba hankalinta ya kwana a tashe wa asba mu'adun Musa mahaifiyar Musa zuciyarsa yawa ya gari lima alam ma alimat yayin da ta ji labari bin tiqadihi an tsinta to an tsintan nan me zai biyo baya kashe shi za a yi koya za a yi hankalin ta a tashe farigan ba komi na tunane ne ba su hawo sai musan kawai da ke tunani in magabbatin min al-sakilati wa fuha ma'zum ai innaha ita saboda tsoro ka dallatin bibihi ta kusa ta bayyana cewa danta ne ai da almahu innaha laula rabanna ala qalbiha in ba dun mun dore akan zuciyarta ba bis sabri da hakuri ai sakannahu muka nutsar da shi muka nutsar da zuciyarsa ne ta kona dan ta kasance min almu'minina daga cikin mu'minai al-musaddiqina masu gaskatawa biwajillahi da alƙawarin Allah wa jawabu laula dalla alayhi ma qablahu jawabin laula gaban nadin nan ya abin da yake gabansa ya yi nuni wato in ba duk mun daure zuciyarsa ba lan tabbatar su hila ta bayyana shi to amma an daure qalat wa qalat bi rabbihi kursi فبصرت به أن جنوب وهم لا يشعرون وأمرنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكتبونه لكم وهم له ناشئون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال الملك ita afiya yana ita ma mahaifiyar annabi Musa da ukhtihi ga yar uwarsa Maryam kusi ittabi'i asarahu tije ki bi gurbinsa mun ji labarin an tsinci da a gidan Fir'auna je ki biyo labarinsa hatta ta alami kabaru babbasarar bi lallai shi an ji nufin a gefe mai nisa mata sun taru suna ta kallon da ne shuga dan gidan min makani daga bugire da ainihin mai nisa ikhtilatan tana satan gani wahum la yashuruna musubar san annaha cewa ita uktuhu yar uwarsa ne ba wa annaha tabbas cewa ita tarqubu tana sauraron sa ba وأمرنا عليه المضارع مرابع muka haramta mu mata masu shayarwa a kansa min kablu don gaba ya kabla wajihi tun kamin a mai da shi ila ummihi zuwa uwansa ai manana mun hana min qabuli sadi murli ajin gaira ummihi ya karfi nonon kowace mace in ba uwansa ba sannan ya kabal sadi ya wahi da shi bai karfi nonon kowace ɗaya min almarari daga mata masu shayarwa almuzarati wanda aka halarto da hu gare shi ba tausayi kuma ya kama su ga yaro yana kuka ga ba nuna faƙalar ɗinsu faƙalar ɗinsu sai yar wanda bane da ce da ta ga hankali ya tashi hal adullukum ala ahli baiti ba zan nuna shi ku bisa wasu ɗan gida ba mutanen wani gida lamma ra'at junu'u awnuhum alayhi yayin da suka tausayin sa a kansa yakfurunahum wanda za su rena lakum gare su bil irlai da shayarwa wa gani da wani sa wa hum lahu nasihuna su masu nasiha ne da gare shi to da nake masu nasiha ne da gare shi sai ba hama ne ne wannan ta san shi wannan ta san shi a ji a daure ta a kulle ta sai ta ba da labari da aka zo kulle ta me yasa kika ce a aliki ai ba na ce ne ai nasiha lil maliki nasihina ina magarki nasiha ne wato taimakon sarki zai yi ba yaron ba wa kusira lamirun da hu bil maliki sai aka fassara cewa wa hum lahu nasihuna zuwa nan suka dauka a'a za ta taimaka ma mufai kenan ku ta kai ta ce a ba ina ne zan taimaka ma mutane ina so zan taimaka ma zargi tun da na ga hankali na ya dace da wannan lamiri na sarki ne jawaban lahu fa wani ban aka amsa masa fa ja'a sai ta zo bi ummihi da uwansa fa qabila ya karbi sariha nonon ta wa ajaban da an sa masa an kabuli ne me yasa kika karbi karbi nonon su ya ci karban nonon kowace mata sai ta ce masa ai anna tayyibatu ne mai dadin kamshi ne ɗayyibatin lamani mai daɗin nono ne ba a jina na yi mata izini fi in ba iya cin shayar ci fi bai siya a gidanta faraja addini ta komo da shi to kaga nan aka ce ista kusura ta tarmomini wato kaifin hankalin mumini yana da ƙarfi wato wani ilimi da Allah ya nema ita matan fir'auna nan take ta ce qurratu ainin li walaka li walaka bai zama qurratu ainin gare ta ba can gaji an daure ta za a kashe ta saboda ta yi imani da shi tana cewa rabbin da ni in daga bai da min jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi zalimin ta ga ya zama kuma ta ainihin laha sai ga da matar annabi halija za ta rabu sai manzo Allah zan ga cewa halija in kin je lahira ki kai da kishiyarki ina gaishe ta wace ce ka taba aure gaba na da ce a a asiya ne Allah ya aura mini ita a aljanna to ka zama quratu ayn na haji to sannan sai kiratan azizul misra akan annabi yusuf na da kuma kiratan sayyidina abakar da zai bar duniya ya ce na hallafa maka ukurin umar muhaddar ina kaunar ya zama adali kamar yadda nake zatansa ya kuma zama haka shi ne firasa Allah ya jefa sani a cikin zuciyar mutum ya zama haka to wannan maganar asiya ya tabbata ƙoratu ainihi ya zama gare ta ne faradan na muka mai da shi ila ummihi zuwa mahaifiyarsa kai ta karra ainuwa da idanunsa ya sanyi bi da ƙa'ihi da gamuwa da shi wala ta hadan ka taimakin ciki na izinin mahaifiyar wani ta'alama don ta san أن مراد الله عن قول ألا برده إليها تنبأ عن يتشاهد إنا رادوه إليه وجعله من المرسلين ويو قال تعالى يا داود شيء dan ta san alƙawarin Allah da yake zai dawo da shi haƙƙun gaskiya ne walakin aktharuhum amma yawancin mutane la ya'lamuna ba su sanin zafi halin wa'ad wala bi anna halihi ukhtuhu kuma yawancin mutane ba san ita Maryam din ne yar uwansa ne ba ba san halihi wancan nan matan da ta shayar da shi ya karbi nonon da ummuhu uwansa ne ba duk ikon Allah ne fa makasan ya zauna inda ha a wajen mahaifiyarsa ila an faɗi matu har da yayin shi wa ajra alaiha wurta aka kinga ba da ladan da kulli yawmin kowane rana a kama da dinari وأخذتها وأخذت ذاكر بدينار لأنها دومين إذا مال حربي دوتيا أبو دنياكي فأتت به فرعون تزول تزول فرعون بشي باين دايايش وتربى عنده يقول إلى فرعون كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء لكي سوى لوقة لأك أيكوشي يزول هنا سوى نيمة الله نيجا sai ya fara cewa alam nurabbika fina walidan wa lam yakfina min umrika fina wa fa anta fa'alta kallazi fa anta wa anta min kafirin dan lokacin da ya fita daga misra yana dan shekara 30 lokacin da abin da zai faru nan gaba ya faru da ya madina ya zauna shekara goma shekara goma ne ya dawo masar bayan Allah ya aiko shi to da ya shiga wajen fir'auna ne fir'auna ta aina gane ka ba kai muka goya ta nan gidan ba to ya zauna gidan fir'auna yana kwana a shimfiɗan fir'auna ya sa rigan fir'auna ya hau dojin ana dan fir'auna dan fir'auna wani fir'auna ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده واستوى آتيناهم حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين وقفة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فالتفاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقفه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ولما بلغ أشده يعد إليك كرتنسا شيني ثلاثون سنة أو ثلاثون shekara talatin ko shekara talatin da uku a da ya kai wannan shekaru wasawa ya ne ne su ai balaga arba'in da sanatan ya kai shekara arba'in wato shekara talatin da uku shi ne matukan ƙarfi daidaituwa kuma a zama da cido an kai arba'in to shi ta dukkan annabawa in ba annabi isa da aka yi in yana jin jiri shi annabi ne ba babu wani annabin da aka ba shi manzanci sai bayan ya kai shekara arba'in kamar yadda tarihin manzo Allah sallallahu alaihi an ga duk halayen kirki ne wanda ba a ji a ciki tun da ya zuwa aka aka gani to haka nan haka nan har ya kai talatin da bakwai da ya kai talatin da biyar kuma Allah ya tsarkake shi a duk garin kowa ce mai gaskiya ne da ya kai talatin da bakwai Allah ya masa ilhamin zikirori wanda ya shiga kogon ya raya na sai da kai talatin da tara da wata shida sannan kuma aka fara kawo masa isra cikin rabbi kan jihar aka naɗa shi annabta to wannan wannan Allah ya shi ma annabin Musa sai da kai shekara talatin da uku wasawa ya cika arba'in a na hukun muka ba shi hikima annabta kenan wa ilman da ilimi fikiyan fahimta fi dina cikin addini قبل أن يبعثتم كان أعيدين الذين عندنا وكذلك هكذا كما جزيناه كما إنه كيسا كيا قريش نعم كما وكذلك هكذا كما جزيناه نجري من كيسا كما المسلمين ما سجود دعوة لأنفسهم ككانوا ودخل موسى المدينة أنه موسى يأتي مدينة ولبرمي نجل عونا ولبرمي لإجنا أنشي سنن غير منفو ba da an gaba nan muddatin bayan ya baku gare shi da yawa wato yaro shi in aka yin fir'auna zai fita zai fita da annabi musa alaihi salam annabi musa ya fita sai fir'auna ya fita yi wancan gari to ya wancan gari shi kuma annabi musa ya dawo sai ga ina fir'auna aka ce ai ya ce man mu ya hutawa to shine ya fita a cikin wannan lokacin ya shiga garin ba kowa to shine alahi ne kablatin min ahliha bisa lokacin marabkana daga mutanen da wakacin kailula lokacin kailula domin da rana kowa ya kan shiga gida ya buɗe al'adar masu wadata talaka mai na ga wannan idan rana ya ta za a dawo gida a huta kuma a yi bacci a tashi a yi wanka a ci abinci to wannan garin mun ne dama gari ne na fir'auna da mai maganta idan wannan lokacin ya yi duk kowa zai shiga cikin ɗaki ya kwanta ya huta annai musa ya zo ne ne lokacin sai ya ga wani mutum cikin bani isra'ila ga wani ya ɗauko duki wanda ya ɗauko dukin mai dafa abincin fir'auna ne yana tafiya sai ga waɗannan bani isra'ila sai ce zo ka ɗauka mun itace ce ba za ka ɗauka ba zan ɗauka ba suna wannan jayayya ne nan sai ga annai musa zo musa ka taimake ni ka taimake ni ka ga bin da ne annai musa ya fusata yana zuwa kawai daga hannu yadda kishi wannan mai dafa ma fir'auna abinci wannan yake so ya dora ma wannan dan uwana da itace a cikin ikon Allah kawai sai ya gaje shi nan take sai ba wanda ya sani sai shi wannan mutumin dan uwansa mutumin ya gudu annabi Musa ya rubuta cikin ragaye da biya to wace gari kenan aka ce aje a nemo duk wanda ya yi sannan a kamo annabi Musa yana cikin ɗarɗarɗar sai ba wanda ya sai wannan mutum to wannan mutumin wawa ne kuma wace gari ana cikin nema din nan an bi gari ana nema waye kace ne da ba din cikin fir'auna waye da ne kace ne sai kuma ga annabi Musa dan wannan mutumin ne wani ne ɗaukar kishin kuma ya zai sai ka ɗauki ne ce ba zan ɗauka ba sai ce musa da ya mace ni irin na jiya annai musa ya zuci ce kai wawa ne ya za a yi masa haka jiya da ya ga annai musa ya kawo tura sai ɗauka shi zai fuce ya ce a musa jiya ba ka kashe mutum yau kana zo da kashe ni jiya da zai ce au dama zai ka kashe a magana ya ƙare magana ya ƙare ina mayanka kudo kudo kudo kudo maza maza ku je ku kamo aka ji a gayan fir'auna ai musa ne da dama da ya girma sun gane cikin bani isra'ila ne suna ganin alama annai a fir'auna ya ce duk inda yake a ji a kashe shi to shi ne shi wannan mutumi ne a bakin nan dama ya yi imani da annabi musa sai ya ji labarin ya zo da gudu ya ce musa maza maza ka fita garin nan suna nan suna neman ka za ku kashe ka da dalilin musa ya kama hanyar madina da zai je madina akwai hanyoyi guda uku hanya na jeje da na jeje su masu neman yanka suka bi na jeje da na jeje shi kuwa bi na najiya bai san inda zai je ba Allah ya aiko malaika ji bari bai masa jagora har ya je madina inda ya sadu da annabi sa'id to shi ne Allah ya mun saka masa na'am wa dakhala al-musa musa ya shiga madinatul maut alayhi qablatin min ahliha fa wajada yasamu fiha asira julaini mazaje biyu ya ne suna faɗa da juna ha za ni shi a ciki wannan cikin jama'a annabi musa ne ai isra'ili yau wa za min abinci daga abokin gaban da ne ke tsiyo kenan ya faru isra'ili shi ya min hadawan shi ba kimɗan nan yana mara isra'ili wato dan annabi musa ibni ya ɗauki take ila matsafi fir'auna zuwa wurin dafa abincin fir'auna فاستغاثه الذين في أرضه والذي في سن جماعة الذي موسى به cikin bani إسرائيل yana na gudunmuwa alal ladin na aduhu ya akan wanda yake abokin gaba da shine maliki fa qala lahu musa musa ya zo da fushi yake hadda sabilahu rabu da shi rabu da shi fa qila an ce innahu qala li musa ya ce ma annabi musa shi ma kake kan rabu da shi la karhamu an ahmilahu alayka ai kai na so ka ɗauka ma ba shi ba sai ya dora maka to wannan ya motsa hujjan annabi Musa ni din za ka dora wa ko makarrahu annabi Musa ya man gare shi ai zarahu ya buge shi bi duk kafi da dukkan datinsa sai annabi Musa kana ce idan kowace mai tsananin karfi ne wal badaji da kamu fa kala alai aka yi aka gama sai wannan ya mutu ai ka talahu ya kace shi walan nakun qasala qaslahu bi dukkan ba wada mana guri din ne shi zan rabe a cikin rayayi kala sai annabi Musa ya koma ga Allah kuma haza ai kulluhu wa ala ala wannan na hada wannan min amali shaytani wannan kisa da ne yana daga cikin aikin da dan al-muhayyini ga dabi wanda ya kora ne wuce innahu aduwwun li shi shaytan adinun abokin gaba ne ga dan adam mudullin mai batarwa da gare shi mubinin bayyana idan mai bayyana batarwa
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خاربا يترقب فإذا الذي تنصره بالأمس يستغرق قال له موسى إنك لغوي مبين Nam ƙara, annabi Musa ya faɗa na ji yana mai da dama. Rabbi inni zalam nafsi Allah ubangiji na na zalunci kaina da tsarki da jikin. Fatakar ne ka gafarta mini fa gafara lahu Allah ya gafarta mata. Innahu shi Allah huwa al-ghafur shi ne gafara ne ar-rahim mai rama. Al-muttasifu bihi ma bi manduwa da gafaran da rama. Awwal azalan wa abadan tun azal kuma har abadan. قال سيدي ربي يا أمنجي بما أنعمت علي لحجه امتر وانك يمين بالمغفرة لئن غافر بيني أكم أبن لي ويسمني ألا كتال لكرم كارك جسمه فلن أكون كذي كفن سيدي أو نتيمكو المجرمين ككافرين بعد هذه بايا والليل أقمت فيهم كافيين فأصبح بالمدينة أنقم كسان يواي كهي أتشبر fa'iman yana tsoro ya tarakkabu yana sauraro yan tasir ma yana luhu yana sauraron abin da zai same shi min jihajin katili daga jihan wanda ya gani fa idan yayin nan kawai allazi istansarahu bil amr wanda ya nemi taimakon sa jiya yau kuma sai gashi ya saki yana neman taimakon sa ya saki su bihi ala bidin akhar yana neman taimakon sa akan wani baki ne kuma daban ba na jiya ba قال له موسى موسى يتي مسا إنك لغوي مبين كي دي wani irin wawa ne batacce mai bayyanan nan bata jiya an dora maka kaya na taimake ka yau kuma ga ka kai ne kare a cikin lima fa'altahu ga abin da ka aikata shi bil amsa a cikin jiya wajen wajen فلما أراد فلما أراد أن يمشى بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا قبلا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أن ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين
فلما أراد يعني لنبي أن يقتل الذي هو عدو لهما ya kai taimako ga shi wannan mutumin na jiya yau ma ya kai taimako ya yi nufin ya kama wanda ya so ya dora masa kaya ga jiya bai na neman gafaran Allah Allah ya tari shi amma yau kudin ya sa ya manta da abin da ya ya tayar ma shi wannan abokin gaban da kuma gare na nan limusa wal mustajis da mai neman taimako bihi qala al mustajis wanda ya nemi taimakon sai kuma yace zanan yana zaton annahu ya kuci bi cewa yau din nan zai kama shi ne dan annabi Musa ya fada shi da fada yana ce kai wawan bayyinin nan wauta iya haka aka yi to fadin wannan da ya ga ya kai gudunmuwa sai dauka shi ne zai kashe zai buga to ya san bugun annabi Musa shi da ake yi sai ya fara cewa ya Musa a a turidu an taqtulani ni ma kana son ka kashe ni ne kama ka jatta namsan bil amsi kama yadda kake kake mutum biya kai in ma turidu illa an takuna jabbaran ba ka nufin komai sai ka zama mai taurin kai fil alli a cikin kasa wa ma turidu ba ka nufin illa an takuna sai ka zama min al muslimin ba ka ba ma turidu an takuna bi kadai sai min al muslimin daga masu gyara kai dai musa banna ka ka kare sai ka kashe mutum yau kuma kana so ka kashe shikenan dama ana neman mai kisa sai labari fasami a lafafi zalika wannan bakin dan da zai tsora kaya ne ji ya ji wannan fa alima ya san annal da musa wanda ya kisan jiya annabi musa ne wanda laka sai da biya ila fir'auna fa akhbarahu ya ba shi labari da zalika an gane dai wanda ya kisa wanda ya kisan nan dai musa ne bara fa amara fir'auna zabahi fir'auna ya hori masu yanka da katilin musa da kisan annabi musa فأخذوا الطريق فهم كاما هنيا إليه ذاب سيوجا عليه موسى وجاء رجل سيوجا مطين يفعله مو وجيه مؤمن آل فرعون أنت سونا صهيبتين أو أن قول شمعون أو أن قول سمعان سونا شي مؤمن آل فرعون shi bakin kai ne amma ya ba da gaskiya da annabi Musa tun daga kaliyan abubuwa yake ya ba da gaskiya da shi duk inda annabi Musa yana tare da shi ya bar shi Fir'auna da mutanensa to ya ji wannan shawara da aka yanke yanzu musamman zai samu alayi motsa shi mutane nan ba su gamo hanya za su kashe ka kai ta kanka ita ita ita ya bi hanya mafi sauri na wajen rajin da asir madina shi can karshen birni yus'a yana daugawa yana gudu fi mashi fi mashi a cikin tafiyarsa min tsarikin akaraba min tsarikin ya bi hanyar da ya bi na rubuta قال يا موسى إن الملأ حقيقة جماعة من قوم فرعون يعتمرون هنا شاورا بك لكي يتشاورون بك هنا شاورا بك يقتلوك نوم بك فخرج تبدا من المدينة لقوانا مني إني لك من الناس إني إن أشم أظن فيها غريكا بالأمن أشم هروب الخروج لشكل فخرج منها أن موسى يفتت كريم مصر قائما القرشي يترقبه قلائل ينا صورون كما سليمان أو قوس الله إياه هو الله يتمشيش إن يوني هو ثانيش أكشف هو الله يتمكامنا قال سيدي رب نجني الله كثيرا جني من القوم الظالمين لك متعني الظالمين قوم فرعون متعني فرعون
ولما توجه تلقى مدينة على درجة الهديان فيهم امرأتين تدودان قال ما خلقكما قال لا نسقي حتى يشكر عليها وأبونا شيخ كبير
ولما توجه yayin da ya fuskanta bi wajihi da fuskantar su tilka a madiyana jihan garin madiyana garin annan shu'aib jihata wani ya karyar shu'aib masirar samaniya ta ayyamin tsakanin sa da misra da biyan kwana ta kanku sun miyar an ambaci garin da madiyana shi madiyana ɗan annabi ibrahim walam yakun ya'rifu dariqa bi san hanyar ba an ji shi annabi ibrahim bayan Allah ya bashi ishaqa da isma'il ya ba su wasu ‘ya'yan kuma da madiyana da mudai to amma waɗannan ba annabawa ba da nisa ba ba ne to shi madiyana ne shi ya kafa wannan gari da aka aiko annabi su aiwa to kuma garin baya karkashin mulkin fir'auna ba sai a je a damo annabi ko ba shi kuma tsakanin da misra tafiyan kwana takwas ne musa ya yi tafiyan kwana takwas bai ci abinci ba ba abin da ya samu ya ci kuma ba da abin da ya bayan kwana takwas na karni ولما ورد ما بنينا نعم نعم قال سيتي ربي أسأل ربي أن يهديني يا يكفر أبنيك إلى جلدني سواء سبيل مدد شمن يا أيكفر الطريق أي الطريق الوسط عنا مسكيتي إليها ذو غريدة فأرسل الله لومه ملكا ألا يسوروا مس ملائكة biyadihi anazatun a hannunsa akwai sanda fadalaka bihi ya tafi ya yi jagoran annabi Musa ila ya zuwa garin Madina walamma warada ma a Madina da ya zo ruwan Madina wato wani rijiya ne fiha a garin Madina wasana wasala ilaiha ya wasala ilaiha ya tafi garin Madina sai samu ruwa ne al'adar masu ma abokan ɗiban ruwa a rijiya sukan taru da zafi ruwa mai ja ja mai dabbobin ta annai musa ya isa garin madina bai san kowa ba sai ya zauna a bakin rijiya to waje da sai ya samu alihi ummatan jama'ar gari minan nasu daga mutane ya tsuna mawaƙiyahun suna shayar da dabbobin amma a cikin shayar wannan kwaje da ya samu min duniyu a gefensu imra'ata ne wasu mata biyu da su dani suna tare tumakinsu tamna ani a gina goma minan ma'ani mai wato su waɗannan matan yanzu sun zo tun da ‘ya'yan annabawa ne ba za su tunanye da mazaje ba sai su koma gefe ɗaya sai kowa ya gama ɗiban ruwa ya gama ja sannan su kora dabbobin su su ja kuma su ya su aihu bai samu ‘ya'ya maza ba sai waɗannan ‘yan mata guda biyu kana musa lahu ma sai mai musa yana kallon su yana mamaki a ya waɗannan mata ba su shayar da ruwan nan kowa yana da kai kuma suna kare tumakin sai Musa ya ce ma hadu kuma me shanu ku me yasa la tasqiyani ku ba ku shayar da ruwa ala ta suka amsa musu cewa la nasqi mu ba mu ga ba mu shayarwa asa yusri'a sai dai masu kiwo duk sun gama sun koma gida jamurayin ayyar kuna suka koma an tsakanin gabanin shayarwar abin da samu ce yin haka haufar da hannun duk tsoron mazaji kar mu shiga cikin maza faniska muta wasu kira'atin yin zuru min rubari an yi sulmu da su juya mawakiyar dabbobin su an limari da bayan ruwa wa abuna kuma babanmu shehu kabir tsoho ne baya iya kiwo la ya kalu an yasiya فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى الى الجد فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءت اليهما تمشي على السجيا قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سميت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نعم فسقى لهما سيدنا موسى لنا ya shayar masu min bigirin ukura akwai wani rijiya a gefe akwai babban dutse a wurin ba mai iya daga dutsen sai mutum goma to annai musa da karfin zai ce suka ce wancan dutse ne yake hana mu sha in ba haka ba akwai ruwa a can amma ba mutane sai mutum goma za su tsaye wannan wannan dutsen annai musa ce bane jarraba ne annai musa ya daga ya daga dutsen ya ajiye shi ne guda ce ku sha ku sha mutumin da ya kwana takwas bai ci abinci ba in ba da mu'jiza annabta ba kwana takwas ba abinci ka zo ka daga dutsen da mutum goma suke dagawa sai kadai sai abin to ana ana cewa lokacin da ya shiga cikin gari yana cikin tsoro sai yana cewa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wanda Allah ta lamme ce da mutum zai faɗi wannan raditu billahi dinan rabban wa bil islam dinan yace ni annabi muhammadu muhammadu nabiyyan an ja mu famu bin ma ya wanda zai ce bane haka duk abin da yake tsoro Allah zai kira shi to sai ya jaye da waɗannan mata shikenan ga rikin abinci ga yunwa bayan da yunwa ga babu ba inda zai sauka sun mata walla ila jirgin sannan ya zuwa ya samu inuwa da samara wani itacen samara min shi ta fita har da shan ga tsananin zafin rana wa huwa jaye wani yanayin yunwa قال فقال لي أزواج ربي ومجدي إني لما أنزلت إلي من خير ni fakirin mabukaci ne ila ma an zanta ilayya zuwa abin da za ka saukar mani na alkhairi na abinci motajin mabukaci ya yan matan da zai suka ji a wannan mutum ba ba ko ne tun da kaje yana cewa Allah ya ba shi shi fakiri ne Allah ya ba shi alkhairi yana jin yunwa faraja'ata suka koma ila alihi ma zuwa baban fi zamanin a cikin zamani a kalla min ma kana ta yarja alihi a yau ya kuka dawo da wuri sun dawo akalla akan lokacin da suke dawowa da fasalahuma ya tambaye su an zalika me dalilin kuka dawo da wuri kun ko samu ruwan kun ji haka ta yi dabbobin mu mun sha ruwa fa akhbara ta suka ba shi labari biman saqalahuma da wannan ya shayar masu suka ba shi labari ga yadda aka yi wani da ya shayar mana faƙalin ya halitta faƙalin hidayar ma ya ce ma ɗaya daga cikin ‘yan matan inda an yi je ki kira mini wannan ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce ba ja a hilehu ma ba ja a tuhu hilehu ma ɗayan matan nan suka zo wa annabi Musa tamshi alasuhiya tana tafiya cikin kunya ai waji'atin kuma jir'iha ala wajha wai da al'adar mata in suna cikin kunya inda mayafi sai su dinga rufe fuskan su ita sai ta daga wato gefen rigar da tana rufe fuskan da tana rufe ido tana kau da kai ta ce baban mu yana kira alawar ya haya an din shin kunya ne mu gare shi qalatin na ali ya ruuna ya ruuka ta ce babana yana kiran ka yace ya kame maka sakamakon ajiyar ladan ma ka kai ta lana abin da ka shayar mana fa jaba ya amsa mata ni annabin Allah ne in yayi alkhairi zai karban lada to kuma ta ce ya zo ya karbi kudin ladan da ya zai to ya amsa masa mun kira yayi mun fi nafsi a cikin kansa arabul usrati ke ko dai na je an bani lada baran karba ba ka annaha qasadat mukaba'a kamar ta yi niyyar sakamako ne in kana liman yuriduha in ya zama ne nufin adiyaji ne fa mashar ta yi tafiya bai daidai tana masa jagora a halin jagoran nan ba ja'ala ta biyu ta zurbu saubaha sai iska na bugun tufafin ta kaurin ta yana yayewa shi musa yana ba yana ganin kaurin ta fa qala la sai ce mata bayan Allah in ci halli ko ma ta bayana saboda iska yana yaye kaurin ta yana ganin ta ko ma ko ma ta bayana ki dinka nuna mana hanya na wa ki nuna ni ala dariqi ta hanya fa fa'ala ta aikata ila an ja abaha har dai annabi Musa ya zo babanta shine annabi Shu'aibu alaihi salam wa innahu asha'un abai abincin yammaci gare shi fa qala lahu yace ijlis fa ta'ish ka zauna ka ci abinci kamin ya ci abincin nan in banda annabawan Allah kwana takwas baka ci ba ai maka sai abinci har ka kawo sharadi da yace annabin Allah ne sai ya ce aha ku an yamuna iwadan ina tsoron kar ya zama musaya sakamako min ma ka kai da noma abin da nisa ya mai wa inna mu ahli baiti mu ɗan gida ne la na tunubu ala amalin ghairi wa lam ba ma neman sakamako akan aikin alkhairi da muka yi qala sai annabi shaibu ce la ba haka bane adadi al'ada na wa adatu aba ila al'ada iyayena na garin laifa to yadda musa yake a cikin annabi ibrahim shi ma su aibon annabi ibrahim shi yana cewa mu al'adamu in mun yi alkhairi ba mu karɓar lada shi kuma yana cewa mu al'adamu wanda muka gada wani iyaye mu ciyar da baki wani tsimu tsama daga na ga fa aka laifi wa akbaru ya ba da labari da halayen halin قال تعالى أن تعالى فلما جاءه وقص عليه قصصا yayin da ya zo masa ya bai kistanta masa kistoci matsalin mina ma'anin maksus wato abin kistantawa min katilin yin kisti ya ne kisa makirle wa kasbihin da zirin su kisansa wa kawai da tsoron su bin fir'auna duk ya ba shi labari da abin da ya faru na kashe bakirle kuma sun nuna su kashe ni kuma ina tsoron fir'auna ƙala sai ya ce la tafa karka ji tsoro na jawo ta kasira min alƙawmin zalimin daga mutane azzalimai in za su tsari da fir'auna ala madina don shi fir'auna bai da hujja bai da sarauta akan madina
قالت إليهما يا أبت السابع إن خير من يتملك القوي الذي قال إني أريد أن أنكحك إيدونك هاتين على أن أجرني ثمانية حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
alati yawma ɗaya daga cikin ƴaƴan matan wani al-mursalatu al-kubra aw al-sugra ita ce wanda aka ce ta je ta kira shi a wani kawai ita ce babbar ko karama ya abadi baba ista'jiru farike shi abin suburta yar aga na mana yi mana kiwon dabbobin mu ai badana na musayan mu mata ne ga rauna na kullum mun je mu shawo ya tun da dai Allah ya ta mana ne karfin irin wannan a gida ko ba ko ya doka a gidan mu to nan dai kawai ba kan mu huta wannan mutumi a zaje ya ci gaba da ciwo ka biya shi inna khayra man zaje ka sai ka zo ka wani magana mafificin wanda za ka yi haya alƙawiyu mai ƙarfi al'amina mai nasi to shi alaihi mu in shu'aibu ya samu labarin ƙarfinsa dai ya ji ya daga dutsen da mutum goma ke dagawa to sai na ta samu cewa a jindace an tsawon da aliyu kai a na ci ka samu a jindace ne ista ajiru ka turke shi na kuwati wa amanar jindace ce fasa ana ha anhuma sai na ci ka gane amana da karfi fa akhbaratu ta bashi labari ma ta kaddama ai baba mun gaya masa lokacin da muka zo shan ruwa dutsen nan ba mai iya dagawa sai mutum goma shi kadai ya daga kaga maganin karfi mun gani yake wa min rafi ya shahadar wa min qawli ta ce kuma abin da yasa nace amintacce ne ya ce mini lokacin da nake tafiya a gaban sai ce in shi halfi ki tafi bayana wa ziyarin annaha lamma ja'alu kuma ta kara cewa lokacin da ta zo masa yana zaune a yin itacen wa'alima ya ya san taru sawaba rasa ya karkace kansa baya kallon ta ballin yarfa'ahu bai daga ido ya kalle ta ba to dalili kenan sai ce ai karba ne kuma annabi sai fara kiba sai annabi sai ai ne kwadayi fi in kai a cikin aura masa da ɗayan 'ya'yan matan qala sai ce inni uridu an haka ida wannan dai hakan malam ba ko ka samu masauki nan kan masauki ne ka zauna a jinka mulkin fir'auna bai zo nan ba balle a zuwa kama to amma kar ka zauna ba ku komai a haka ina son aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana mata waɗannan wanyar kubra ita ce babban aure sugura ko karama amma ala an ci ajurani bisa ka zamo a jinsu hurda na an takuna ni a takuna ajiran ni bi ra'ayin ganin ni a cikin kiwon tumakin nan na wa ‘ya'yana mata su huta, to amma za ka yi mini kiwo samani a hujjajin shekaru takwas. In ka shekara takwas ka biya ta dakin yadda zan ba ka ke. To amma ko da na kace takwas din nan fa in hatman da ashirin in ka cika goma to za ki dina gare ka. Ai ra'a ashirin dina ra'aya kiwon shekara goma fa min in dika yana da wurin ka amma takwas ne da zan so ne ka kai goma in ka kai goma daidai in baka kai goma ba ka kai a takwas daidai wa ma uridu ba na nufin ana shuka alaikan tsananta maka bisara da shaɗantawan sai ka kai goma sai an nufin musa ya ce sadadiniya insha Allah da sannu za ka same ni in Allah ya yarda ya faɗi Allah ya danne ni tabarri ki don neman albarka dama an ce to abin za ki kafe in sha Allah wanzu Allah ma ce wala ta kullum da shi ba ni ba ni gane illa in sha Allah za ka sani ne in Allah ya so min azalihi da cikin salihan bayan Allah alwaqina ne a cikawa bil ahli da alqawli
alhamdulillah rabbil alamin الشيخ مدى السالمي na malam abdulkadir da shi da ya maja barkinsa malam muhammad kabir allah ya masa gayya da dalili allah ya ƙara basira allah ya ƙara buɗi allah ya ƙara haƙuri da juriya to kafin mu fara karanta tambayoyi akwai sanarwa yadda muke so mu sanar jama'a in allah ya kai mu wannan asabar mai zuwa in sha Allah malam zai ajiye karatunsa sai kuma baki Allah ya gani kuma ya haka na mutane wa'anda ba su sani ba ko kuma ba su zo makarantar ba da Allah mutane su sanar da su a Allah ya kamu Allah ya gani iyayenmu Allah ya gani iyayen iyayenmu Allah ya san malamanmu Allah ya san malaman malamanmu Allah ya san shehinanmu shek mala abin fata Allah ya san sakayya da alheri Allah ya san sakayya da janna da sauki mai martaba ta cikin sallo Allah ya kare shi lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya sa ya gama lafiya masu yi ko sadaka da na Qur'ani da na dabi'u Allah ya biya bukata iyayen su kuma Allah ya gafarta musu wanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya a takardar mu na farko a aka rasa Allah wannan yana cewa idan za a ɗauki mutum aiki an ba shi appointment to aka sa kuɗin da za a rage biyan shi a shekara a shekara ta mara kuɗin zai kai kamar miliyan biyu ko miliyan ɗaya da wani abu to za a karka da kudin na duk wata ana ba shi to wai ya ya kudin da ta yi wannan
ya ce jini sun shiga ina ce ana ba shi ne yana ci ko da ma za a dunkula miliyan biyu a ba shi ranar in bai ajiye ba sun shekara babu nan
aka rautar da wannan ya yi aure ne ya yi aure ne da tunan tafiya ya kama shi zuwa makaranta sai ya bar matan sai da shekara shida bai dawo ba to ya wannan aure yake ko shekara da shi ne aure na da lafiya ne
aka magana wannan ya ba da jingina ne na kayan shi jinginan nan na kayan na kayan na shi kudin kayan na shi zai kai dubu goma sha biyar amma sai suka yarjejeniya ya karfi dubu biyu a wannan wajen wannan mutum kuma suka ɗauki alƙawari kwana biyu zai damu shi da kudin shi ke nan sai ya samu kudin zai je gani shi aka samu hadari hadari sai ruwa mai ƙarfi bai samu ruwa sai musu da gari ya waye sai da ya kai musu wannan kuɗi sai ya ce musu ba zai karɓa ba ai ba haka suka yi ba kwana biyu suka yi saboda haka wannan sa ya ce to ya yi hukuncin wannan mutum
ya ce a kan gari ai ba shi ne ko in ya samu ya biya in bai samu ba ba saboda haka ya ci haram in ya ci wannan kuɗi ya ci ba kuma ya gaya mata lalura kuma an ce lalura su tafi bin mahamuran lalura tana halatta abin da aka hana ya ga ruwan da aka yi ya taso da zai biya shi wannan ba hujja ba ne ce don bai biya shi a kan lokaci ba ya ci wannan kuɗi kai ko da kun sharaɗi ne cewa in baka biya ni lokaci kaza ba na ci kuɗin shari'a ba zai da wannan
aka magana wannan uku kuma idan ta haihu tana shayarwa ba ta kan al'ada to shi ke nan nan nan tana goyo ko ta dinga al'ada ga shi tana cikin azumi to wai yaya za ta yi za ta aje wannan azumi yanzu da ba ta kwasani ba ko ko za ta ci gaba ne ala kulli halin tun da ba zama gani ba yau ta gani ai dole sai ta ajiye azumi yawwa in dai ta gani dole ta ajiye azumi kuma ai sabawa ne tun ba ta shayarwa ta saba to ranar kuma da alai ta saba shi ma wala da ta gani ba za ta yi hujjar cewa ai tun ba ta yi lokacin da ba ta gani dole ta ajiye azumi wannan wata mata ne kuma cikin da bora da mummi shi ke nan sai tana zuwa wajen wata mata tana karɓo magani na hausa sai ta ba ta shan da in ta karɓi wannan magani da yi sadaka ya da ko wuri ko na to wannan sadaka ya keta shari'a ko wuri ta yi ba komai dole dai ba jini da ce da zubar ba ko da yanka baki ko baka ko bakar kaza gyada aka ce kuma ana cin gyada a ba da zaba mai gari a ba ta ba da gyada ba ko miya da ba da lafiya
akar madalla ana neman du'a'i ga waɗanda suka yi aikin masallacin nan yaran su da manyan su da leburorin su duka
Allah ya saka musu da alkhairi da shi wanda ya yi aikin da wanda ya sa hannu da wanda aka biya shi kuɗi da wanda ba a biya shi ba da wanda ya bari shi duka Allah ya saka musu wala alkhairi ya ta alkhairi in an kaji an kaji dadi ari baka yi ba ka ji dadi kana cewa da kana da hali da ka yi kai ma ka shiga mu ma mun shiga halin da Allah ya da mu da aiki da ya da mu